أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دهؤوغ وتنبقي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة دبوت أيدة تريه أربعين wanda ya daidai da talatin da ɗai ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da sha tara. A satin da ya gabata mun tsaya a cikin suratul an'am a aya ta hamsin da uku zuwa aya ta hamsin da hudu a kan shafi na ɗari da talatin da hudu. A yau da yarda Allah za mu tashi a kan wannan aya ta hamsin da uku zuwa ta hamsin da hudu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mucin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah ya karɓi rayukan mu muna akan musulunci Allah kuma ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya. Alaran mamalin Usman Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ساتين da ya gabata mun karanta wata aya sai wani dan uwa ya zo mini da wata fatawa wadda ta tayar masa da hankali cewa da aka ce waɗansu malamai sun ce mutum ba zai roƙi Allah ba kada Allah ya jarrabe shi ko ba haka ba sai yana ganin to ai wannan matsala ce ka ce kada Allah ya jarrabe ka a'a ana nufin ka roƙi Allah ya baka ikon cin jarabawa don ita jarabawa wajibi ce Allah ya ce kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina kuma dukkan rayuwar an yi ta ne don a jarrabe mu alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sannan kuma a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wannan ba zai yiwa ba to amma sai ka yi wato inna ma amwalukum auladukum fitna jarrabawa ne sai ka roki Allah ka cin jarrabawa shi yasa wadda suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin wasu malamai suna ganin cewa wannan addu'ar da suka yi suna wanda addarabon imani daga cikin kafirai ake fatan yayi imani ba wai dan saboda kada Allah ya jarraba ba jarraba kan wajibi ce ina fata kun fahimce ni tunda ayoyin jarabawa suna da yawa a cikin alkur'ani mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka kada wani ya ce a'a ka ce Allah ya baka ikon cin jarabawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa wato ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim kaji hanyar da zaka bi ta'fu wa tasfahu wa taghfiru ku yafe ku kauda kai an gane ko ku gafarta to wannan shine hanyar da za ku samu ku ci nasara daga irin wannan matsalolin an gane ko dan haka kawai ne ya kafa mana hujja da waɗansu nasoshi da yake ganin kamar sun karkata domin sai an haɗa maudu'in gaba ɗaya kamar hadisin Abu Huraira wanda Imam Malik ya kawo shi sannan kuma Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Al-Baihaqi da Imam Ibn Majah sun kawo shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da ake mamaci Allahumma la tuharrimna ajra wa la taftinna ba'da kada ka jarrabe mu a'a ba yana nufin kada a yi jarrabawa ba nan jarrabawa shine ta fitina ta addini mutum ya kafirta an gane ko amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada Allah ya jarrabe shi ba an gane ko akwai bambanci kuma tsakanin waɗannan riwayoyin farko farkon su dan riwaya ta Imam Malik tana farawa ne Allahumma innahu abduk riwaya ta kuma waɗancan su Imam Ahmad Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina har zuwa karshen ta an gane ko to dan haka dai wannan shi ne abin da zan iya cewa akan tambayar da ɗan uwaye Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka an gane ko al-iman a cikin larabci malamai sun ce suna nufin at-tasdiqu shine gaskatawa an gane ko duk da yake wasu malamai sun ce a'a ba at-tasdiq bane akwai ƙari amma dai jamhurin malamai sun tafi cewa an ce al-iman shine at-tasdiq wato daga amana yu'minu imanan asalin wannan ya'un alhamza ce an gane ko wato idza saddaqa bil amri yan uwa annabi yusuf suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina ai wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin malaman ahli sunna suke cewa al-iman qaulun bil lisani abinda mutum ya faɗa da halshensa yayi furuci wa amalun bil arkan abinda gabbansa suka yi aiki da shi an fahimta wa i'tiqadun bil jinan abinda zuciyarka ta kudurta ta yi imani da shi yazidu bit ta'at yana karuwa da ayyuka na da'a wa yanqusu bil ma'asi kuma yana raguwa idan mutum yana aikata sabo wannan ita ce aqida ta ahli sunna murji'a suna cewa imani bai karuwa wannan ba gaskiya bane innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim dan haka imani yana karuwa Imam al-Bukhari sai dai babi ba akan wannan an gane ko kalima ta al-iman malamai da suna cewa da ita da kalima ta al-islam kullama ijtama'a iftaraqa wa kullama iftaraqa ijtama'a in an ce al-iman aka yi shiru ba a kawo al-islam ba to musulunci ya shiga ciki in aka kawo al-islam ba a kawo al-iman ba to imani ya shiga ciki amma in suka zo gaba ɗai to imani yana da rukunin shi guda shidda waɗancan abin da ya shafi a amalul qalbiyya musulunci kuma yana da waɗancan shahadatu Allah ilaha illallah da wancan al-ibadat al-zahira an gane ko qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum dan a bambanta da yawa daga cikin ɗalibai sai ka ji sun ce in an ce al-iman shine imani da Allah a'a kalima ta al-iman wani lokaci tana nufin imani wato sai an yi kaidin ta an gane ko wani lokaci kalima ta wato al-iman tana zakkuwa da ma'ana ta imani da Allah wani lokaci kuma tana nufin kafirci ma a cikin alqur'ani dan haka sai mun yi hattara da wannan an gane ko wato Allah subhanahu wataala ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bi taguti kaga kalma ta kafirci in mutun ya kafirce ma taguti nan kalma ta kafirci tana nufin mi tana nufin imani ina fata an fahimce ni amma kuma a cikin suratul ankabut mi Allah subhanahu wataala ce walladina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika hum khasirun kaga amanu bil batili wanda ya imani da ƙarya ya zami ya kafirta dole sai mun fahimci wannan kada ka zo ka ce kullun kalima ta imani imani take nuhi ba gaskiya bane haka kalima ta addini ita ma ba don an ce addini ba a'a sai an ce addinin musulunci amma kalima ta addini ba tana nuhin addinin musulunci ba kai tsaye sai dai a urfin mutane lokacin da suke magana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din addinin suna gare su menene addinin su kafirci da bautar gumaka Allah ya gane da mu to wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina wadanda suka yi imani da ayoyinmu idan suka zo maka wannan ya nuna imani yau da gobe ba a cewa amantu a tsaya a'a ci gaba ne imanin yana karuwa bi ayatina da ayoyinmu ayoyin Allah ash-shar'iyya da al-kauniyya an gane ko faƙul salamun alaikum ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ku mun yi bayani malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku a nan waɗansu sun ce salamun alaikum manzo ya fara yi musu sallama wasu sun ce salamun alaikum a'a in sun yi masa sallama ya karɓa wasu sun ce salamun alaikum ai akwai aljaru wal majruru an gane ko al mahzuf shine salamun alaikum min rabbikum ana ba su labari ne Allah subhanahu wataala yana gaida su duk da yake malamai sun zabi cewa shi manzon yayi musu sallama shine ake nufi an gane ko sallaman nan kuma an ce in an yi ma kamar yadda da tafsita wa idza hayyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha shi yasa lokacin da mala'iku suka zo ma annabi Ibrahim idh dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun kaga salaman jumla ce fi'iliya usallimu wato sallamu alayhi salaman an gane ko shi ko annabi Ibrahim qala salam sai ya bada da jumla wanda take wato ismiya ce jumla ismiya tana nufin asubutu su ma ita jumla fi'iliya tana nufin wato at-tajaddud wa takrar kaga abin da yake tabbace yafi abin da ake sabuntawa shi yasa mala'iku suka ce yayi imtisali da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce shi an gane ko salamun alaikum wato ya zamanto na kira ne babu alif wallam malamai suka ce saboda fihi ma'anar du'a akwai addu'a sha'ir kuma da yazo zai gaisa ce lamma araftu musalliman li hajatun arju ma'unataha wa akhsha dhillaha ko dhullaha a larabci mana attahiyataha fa qultu li sahibi ma kana aktharaha lana wa aqallaha fadana wa qala la'allaha ma'zuratan فدنا وقال لعلها معذورة من أجل لقبتها فقلت لعلها shi sha'ir abin da dame shi ya gaida da mata da haka akwai da ba su da aiki sai gaida ƴan mata suna hada wato sai ga mutum ya hada 96 87 88 80 da abu sai ya buga in ya ji sautin namiji sai ya kashe in ya ji sautin mace sai ce kina lahiya akwai magana sai ka zo ka fada ma mata wani ka fada cikin matsala dan haka azzullu dai da yace wato arju ma'unataha wa akhsha zillaha a larabci ana cewa wato azzillu ana cewa azzallu an gane ko kuma ana cewa zalalatan ko zulalatan sannan kuma suna cewa mazallatan a cikin larabci kuma ana cewa zillatan da kasra a kawo atta'u azzilla amma ba a kawo shi azzullatu da zalun ya zamanto yana da dhamma inda zalun ne sai dai da dhamma in yana da za'un ya zamanto wato shine inwa inda za'un ne wanda suke ce mazadi an gane ko fa akhadhahum fa akhadha fa akhadhahum azabu yawmi dhulla kadibi muhtarul qamus na ahmad azzawi na libiya ya kawo wannan kalma da sauran bayananta an gane ko dan haka dai salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta rahama ko ya wajabta rahama akan kansa babu abin da yake wajibi akan sa amma in yayi alƙawari shi Allah baya saba alƙawari an gane ko babu wani abu wanda yake wajibin tuwa wajibi akan Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun fa'alun lima yurid amma in ya dauki alƙawari bai sabawa rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad man amila minkum su'an duk wanda ya aikata mummuna abinda ake ce ma mummuna malamai suka ce ga abubuwa guda hudu dukkan su aiki ne ko abinda mutum ya bari wanda aka wajabta mishi an gane ko zai iya zamantowa yayi sabo zuciyarsa ta kudurta har ya zamanto ta yi niyyar aikata kamar da muka ka hadisi na Abu Bakra an gane ko gabbai suna iya aikatawa halshe shi ma aikin da yake yi aiki ne kamar da muka kawo aya a cikin suratu wato al-an'am to dan haka dai abinda an mummuna ka aikata abin da yake haramun ko ko ka bar abin da yake wajibi shine mummuna ko kuma ka yi aiki na neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala amma aikin nan ya zamanto bai cika sharuɗa guda uku ba domin dole ka kasance musulmi bayan ka kasance musulmi dole ka yi ikhlasi kai don Allah in ba kai ba kai koyi da munafikai don su ne suke yin aikin Allah ba don Allah ba ko kuma ka yi kana musulmi ka yi don Allah amma kuma ya kasance ba ka yi irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ka yi aiki irin aiki na kiristoci domin ka kirkira wani abu kasa cikin addini wanda babu shi an gane ko wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah an gane ko to dan haka dai aiki na bukata abin nan malamai suka ce man amila minkum su'an man wannan shartiyya ce ko ba haka ba minkum su'an mummuna ita ko su'an nakira ce an nakiratu fi siyaqi sharti tufidu al-umum wannan ya nuna duk mummunan da an ka aikata in an tuba Allah zai gafarta kenan shirka tana daga cikin manyan manyan zunubai har ita ta shigo ciki sai ya zama to har ita Allah subhanahu wataala zai gafarta an gane wannan da ke ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in an mutu ana ana akai amma in an tuba Allah zai gafarta ina fata an fahimce ni qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim an gane ko to dan haka ko da mutum ya aikata aiki ana buƙatar cewa sai an tabbatar da cewa babu abin da zai hana shi an gane ko koko babu wata illa wanda shari'a ta ɗauke mutum zai iya aikata aiki na kafirci amma bai zan kafiri ba mu fahimci wannan da kyau an gane ko akwai abubuwan da kuma Allah ya ɗauke ma al'umma akwai hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i ya kawo cikin As-Sunan al-Kubra da sauransu da daga cikin sahabbai su ruwaito shi da lafuzza daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah haƙiƙa Allah ta jawaza an ummati ya wato ƙetare ma al'ummata ya yafe mata kenan ma haddathat bihi anfusaha abinda ta raya makanta ko wato tai wato ranta ya haddasa mata ya yi mata zance da shi ma lam ta'mal matuƙar ba ta yi aiki ba au ta takallam ko ta yi magana kenan banda al'azmul musammam shi al'azmul musammam an fitar da shi domin mutum ya yi niyyar aikatawa har ya ce ya yi niyyar aikata banna kuma ya yi niyyar tabbatar da ita an gane ko sabani in ya niyyar aikatawa bai aikata ba wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha hadisin Abu Huraira da Ibn Abbas cikin Sahih bukhari da Muslim kaga za a bashi lada in ya bari amma don Allah wani hannafsa anil hawa an ka ce haramin makka ɗai ya fita daga cikin wannan da kayi ne aika saƙocin ko baka je ba za a rubuta ma zunubi dalili kuma wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim a riwaya ta imamu muslim ma lam yatakallamu aw ya'malu matuƙar busu yi magana ba ko suka yi aiki to can an ce ma lam tatakallam ba matsala bane lafazi na al'umma an gane ko matsayin mufrad yake a lafazinsa wani lokaci ana iya a kalle shi lafazin shi sai a maida shi da ta'un wani lokaci kuma ana iya kallon ma'anarsa shi yasa Allah ce tilka ummatun qad khalat sai laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kaga laha ma kasabat ta'un an ka maida ma al'umma sai an ka ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba a ce wala tusaluna amma kanat ta'malu ba an gane ko ana iya hankalta ba ma'anarta da abin da ya kama da haka an gane ko a hadisi da Abi Zarra al-Ghifari wanda yana cikin sunan ibnu maja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi ashe in mutun ya aikata aiki akan kuskure ko akan mantuwa ko cibistar da shi aka yi to kaga ba za a tabbatar da cewa ya aikata mummuna ba saboda kar ka ce kai mutane hukunci ka wani lokaci ka ce mutun yayi kaza a ka bincika shi mutumin nan ba kuskure yayi ba ka bincika mutumin nan bai yi mantuwa ba ka bincika mutumin nan ba a tilastar da shi ba aikata wannan aiki kada kai aiki kawai hakan ka rinka mutane hukunci an gane ko yana da kyau ɗaliban ilmi a yi hattara akwai riwaya ta ibnu abbas wanda tana cikin sunan ibnu maja inna allaha wada ali ummati akwai wata riwaya kuma afa an ummati al khata'a wan nisyan wal istikrah amma malamai suke cewa akwai ta riwaya da ta zo wato ufiya fiya li ummati da ufiya li ummati malamai suna ganin cewa wannan lafazin bai inganta ba na ufiya sai dai tajawaza da wada a waɗannan sun inganta almuhimmu dai hadisin yana tabbace kuma ma'anarsa ta inganta kudu da yake in lafazin ba su inganta ba za a yi watsi da su an gane ko kuma tabbas ko wanda bai yarda ba da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya yarda da waɗannan sharuɗa an gane ko dalili kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga in an yi mantuwa ko an yi kuskure Allah ce ba zai karba ba in an tilastas ba za a karba ba an gane ko man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani Allah ce ya yafi masa to shikenan ina ganin ai mun kai karshe dan saboda abin nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karanta wannan aya a cikin hadisin Abi Huraira wanda yana cikin Sahih Muslim Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana yace qad fa'altu tabbas na aikata an gane ko riwaya wato ta Abu Hurairah ta cikin Sahih Muslim riwaya kuma a riwaya ta wato Ibn Abbas qad fa'altu riwaya ta Abu Hurairah qala na'am Allah ce eh na karba mai jalalaini yace wa qad rafa Allahu an hadhihi al-umma Allah ya dauke waɗannan abubuwa ga al'umma to kuma ya an kai muke karanta waɗannan ayoyin cewa Allah ya ce ya yafe muna kama warada fil hadith kamar da zo a cikin hadisi fa su'aluhu to tambayar da muke yi ma Allah mi zai sa bayan Allah ya ce ya karba kuma a cigaba da karantawa i'tirafun bi ni'matillah dan saboda mi dan saboda wato mu tabbatar da ni'ima Allah a gare mu an gode kenan gaban matsayin yanzu godiya ce muke tunda an ce an dauke mu mun fahimci wannan dake ko akwai abinda malamai suke ganin cewa wannan al'umma ba yana daga cikin khasa'is ita kadai aka ba wannan domin al'ummomin da suka gabata ana ganin cewa su wanda an ka tilasta to in ya aikata za a bashi zunubi mu an dauke mu da wannan su can ko da an tilastar da kai sai dai kai hakuri ka fada cikin abin da za a yi maka na azaba domin sun kafa hujja da aya ta cikin suratul kahf innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada kaga su nuna cewa in sun ka abin ga su wato suka koma bayan an tilastar da su ba za su ci nasara ba an gane ko ko da ko zuciyarsu tana kyama abin waɗansu malamai sun ce a in dai ma mutanen da suka gabanin mu na an ka tilastar Allah ya dauke akwai hadisi wanda suka kafa hujja da shi na Tariq bin Shihab wanda Salman ya ruwaito shi wato ibnu abi shayba cikin musannaf ya fitar da shi da imamu al-baihaqi a cikin shu'abul iman da abu nu'aym fi hilyatul awliya hadisin ko kuma asarkin ingantacce ne an gane ko amma sabani waɗansu mutane ne guda biyu aka kama su sai aka ce ku gabatar da wani abu na kusanci ga gumakanmu sai mu barku in buku ba za mu kashe ku wadan sai ya ɗauki wato bai bayar ba bai gabatar da komai ba sai suka kashe shi gudan kuma sai ya ɗauki kuda ya aza to wanda ya ɗauki kudan sai ya kafirta saboda shi to wadansu malamai suka ce a'a yayi akan yayi imani ne da abin ba wai dan saboda ba wato Allah ya kama shi na saboda bai imani bai aza kudan sai suka ce wannan waɗanda suka ɗauki cewa khasa'is ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ko da yayi bai imani ba za a kama shi domin an ba mu wannan khasiyya waɗansu malamai suka ce a'a mutumin nan akwai wannan aqidar a cikin zuciyarsa an gane ko wannan shi ne abin da malamai suka yi bayani akan shi akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib yana cikin sunan Tirmidhi Imam al-Hakim ya kawo shi cikin al-Mustadrak da Imam Ahmad ya zo da lafuzza daban-daban rufi al-qalam an thalathatin an dauke alkalami daga mutum uku anin na'imi hatta yastayqiz mutumin da yake bacci sai ya falka wa anis sabiyyi hatta yashiba wato sabiy yaro hatta yashiba sai ya girma ba ana nufin sai ya tsufa ba an gane ko ya zan saurayi akwai riwaya ta Aisha anis saghiri hatta yakbar kaga ta fito da abin gafiri daga karami sai ya girma akwai riwaya ta Ibn Abbas anis sabiyyi hatta yahtalim daga wato yaro karami hatta ya hatalim sai yayi mafarki kaga an fassara su dai lafazin sun fassara juna an gane ko amma akwai wani lafazi da wasu mutane ta anil hulam lafazi na al-ghulam imamu tirmidhi ya kawo shi amma bai kare riwaya ko wace bace amma dai ya ce wadansu sun ce amma bai kawo riwaya ba dan haka tana yiwa wadansu sun ruwaito shi da ma'ana an gane ko wa anil ma'tuh hatta yaqil al ma'tuh da ha babba karshe mahaukaci hatta yaqil sai ya samu hankali riwaya ta aisha anil majnun hatta yaqil kaga al ma'tuh da al majnun aw yafiqa ko sai ya falka daga wato haukarsa ba bacci ba an gane ko akwai riwaya kuma ta Aisha wa anil mubtala hatta yabra wanda an ka jarraba ma anaki nan da rashin hankali hatta yabra har ya samu lafiya kenan muna son sharuɗa a gane cewa akwai mutanen da shari'a ta ɗauke musu kada ka je hukunci kawai ko da su ka rinka yin hukunci iri ɗaya a'a a ce in babu mana sai sharuɗa sun cika sannan kuma sai in babu mani'i mun fahimci wannan da ke ko shesa ne kawo waɗannan hadisan na mantuwa da sauran abubuwan da ake ma mutane uzuri da su annahu man amil minkum su'an bi jahala wanda ya aikata mummuna bi jahalatin wato da jahilci wadansu malamai suka ce a'a dan wauta wadansu malamai suka ce a'a dan jahilci ko ni in ka in ka saba ma Allah to hakika ka aikata jahilci an gane ko domin ka jahilci makomar abinda zai zo maka thumma taba min ba'di sannan ya tuba min ba'dihi bayan wannan an gane ko min ba'dihi bayan ya aikata mummuna su an kenan wannan ya nuna ba a tuba sai an yi sai an kata laifi mu ko mutane mu ce a balle mata Allah Allah ka gafarce ni magana gada zan faɗi sannan a watsa wannan kuskure ne an gane ko taba wato maudu'i ne na alqur'ani an gane ko wato akwai mawdu'an da alqur'ananci ana iya yin bayanin su musamman at-tafsirul mawdu'i in ka dibi musamman littafi na Dr. Samir Abdulrahman ya kawo irin yadda ake yin wannan kuma zaka iya fahimtar yadda zaka bayanin mawdu'i na tuba an gane ko a alqur'ananci ayoyi ka tsara su da hadisai kaga irin yadda zaka fita dan haka ne wata rana in Allah ba mu iko zamu bayanin nau'uka na tafsiri daban-daban Allah shi taimake mu taba in ya zamanto wato mutum zai tuba zuwa ga Allah sai a ce ila taba ila Allah ya dawo zuwa ga Allah an gane an gane ko in kuma Allah ne zai karba tuba sai a ce taba Allahu alaihi an gane ko wato walaysa innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib ko ba haka ba wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba sharuɗan tuba dole su ma sai an neme su wa shurutut tawbati in jama'i ahallari shurut jam'i ne na ash-shart in an yi fataha waɗansu malamai suka ce ana iya mai fataha waɗansu malamai suka ce a'a in an ce sharat da fataha ana nufin alama jam'in shi ashrat shi ko an ce shart ana nufin sharadi jam'in shi shurut an gane ko domin Allah subhanahu wata'ala ce faqad jaa ashratuha jam'i ne na sharat alamomin tashin alkiyama sun zo mun fahimci wannan ko sharadi ya bambanta da rukuni sharadi yana waje rukuni kuma yana ciki an gane ko dan haka fatiha rukuni ce cikin sallah amma alwalla sharadi ne na sallah haka malamai suka ce an gane ko amma wadansu ba su bambantawa tsakankanin su duk da yake saboda wato inda suke haduwa in babu su abin ba zai tabbata ba amma dai dole sai an bambanta wa shurutut tawbati in ji malam mai ahallari yace sharuɗan tuba annadamu alama fata mutum yayi nadama akan abin da ya gabata wan niyyatu alla yauda ila dhanbin yayi niyyar ba zai koma ba zuwa ga aikin zunubi fi ma baqiya alaihi min umrihi na daga abin da ya masa saura na rayuwarsa wa an yaqla fil ma'siya ya cire daga sabon Allah in kana mutalabbisan biha in yana cikin sabon Allah subhanahu wataala mai ahallar yace a wala ya kula kada mutum ya ce shi baligi almukallaf ko hatta ya hadiya lillahu har sai in Allah ya shirye ni fa innahu min alamati shiqa yana daga alamar rashin arziki wal khizlan da tsabewa wa damsil basirati da shafewar basira wadansu suna kawo wannan dan haka dai waɗannan sharuɗan tuba guda uku mai Allah ya kawo amma akwai saura sharuɗan tuba daga cikin su akwai cewa wato raddul mazalim raddul mazalim shine in tuba tsakaninka da Allah waɗannan shurɗan uku sun isa in ba wannan bane to sai ka mai da zaluncin da kai zuwa ga mutane dan waɗansu suna yin irin wannan dubara sai ka sun ce a'a ai da an ce an tuba a'a in dai ka ci dukiyar mutane to tuba bai ba sai ka ba mutane dukiyar su mun kai wannan da kyau ko da wannan ne waɗansu suke kawo waɗansu nasoshi da haka za mu yi kokari mu dan daf'il iskal cikin waɗannan abubuwa akwai hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hajja hadha bait wanda ya ziyarci wannan daki ana nufin wato abin da Kaaba kenan ko a wata riwaya man hajja lillah wanda ya haji ga Allah a riwaya ta muslim man ata hadha bait wanda ya zo wannan daki to kaga zo ma wannan daki ana nufin kai aikin haji a shar'ance lillahi kuma nan ta kawo ikhlasi shine riwayoyin kowace tana fito wata falam yarfuf bai yi rafasu ba an gane ko waɗansu malamai sun fassara shi da jima'i walam yafsuk sannan kuma bai fasikanci ba raja aka yaumi waladatu ummu ya dawo kamar ya ranar da mahaifiyar shi ta haife shi wa inda muslim riwaya ta muslim kama waladatu ummu kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi a cikin wata riwaya an gane ko to ba ana nufin raja aka yaumi waladatu ummuhu ba ka tafi aeroport kaga alhazai sun dawo sun dawo jarirai ba haka ake nufi ba da an ka ce ka yaumi waladatuhu ummu ba haka ake nufi ba a'a idan mahaifiyar mutum ta haife shi bai da zunubi ko daya to shine ake nufin zaka dawo baka da zunubi ko guda amma mutum bai komawa jinjiri a dawo da shi da an dawo da jinjirai masu yawa an gane ko da tsohi sun koma yara sun dawo sun coka sabuwar duniya to wannan hadisin wasu suka fa hujja da shi su ce a duk mutumin da ya zalunci da ya je ya aikin haji ko kuɗin haram na to shikenan babu matsala a a duk mutumin da ya haji da kuɗin haram bai yi aikin haji ba da haka babu zancen raja akwai mawala da ummu sannan zunubin da akwai tsakaninka da mutane Allah bai gafarta ma ba duk mutumin da ya ɗauki dukiyar al'umma ya je aikin haji da ita bai yi aikin haji ba ka karanta at-tahqiq wal idha na shaykhul islam bin baz ya yi bayanin cewa abu na farko aikin haji zaka yi niyya ta gari kuma ya zamanto da dukiya halatta zaka to dan me za a ta'awilin waɗansu ayoyi da so shi don saboda a gyara waɗansu da rasu ai hattara akwai hadisi na Abu Huraira yana cikin sahihi Muslim wanda suke kafa hujja da shi as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna sai a ce duk suna ga yafe maka zunubi a a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce malam tughshal kaba'ir matukan ba a zo maka ba'ir ba to kaga ramadan ila ramadan cikin wasu ruwayi ya zo cikin wasu ruwayi ba zo ba a cikin sahih muslim sai ka dage wajen bincike an gane wannan ko to da wannan ya nuna cewa kananan zunubai ake nufi su kaba'ir sai an yi tuba an gane ko to sannan kuma tuban nan ya zama to tsakaninka da Allah nan ne Allah subhanahu wataala zai gafarta maka an gane ko amma in dai tsakaninka da mutane ne sai ka ba su dukiyar su in ya mutu ka ba magada dukiyar su in zagi ne malamai suka ce in ya mutu ka neman masa gafara wannan ladan da zai samu tana yi wa Allah subhanahu wataala ya gafarta maka dan haka ai hasara yan uwa musulmi akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud da Abu Sa'id al-Khudri da Abu Sa'id al-Ansari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-Jami' as-Saghir tahqiqina Sheikh Nasiruddin al-Albani wato abin nan annadamu tauba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato riwaya ta abin nan Abu Abdullah ibn Mas'ud annadamu tauba wattaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la to wannan wattaibu min adh-dhanbi yazo a dukkan riwayoyin su amma wancan lafazin Abdullah ibn Mas'ud yayi insiradi da shi to dan haka wattaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la wanda ya tuba sai in an yi tuba ingantacce ba a ci dukiyoyin mutane ba dole sai mun fahimci wannan dan waɗannan nasoshin an yi ta buga mutane su sai ana tunanin ko hada dukiyar mutane kai kaje kai aikin haji babu matsala wannan bai yi ba akwai hadisin Anas dan Malik yana cikin sahih Muslim wanda yake nuna kimar tuba a wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallahu ashaddu farahan bi taubati abdi Allah lallahu haqiqa Allah Allah mulamul ibtida an gane ko Allah yana shine mafi tsananin farin ciki bi taubati abdihi da tuban bawansa hina ya tubu ilaihi lokacin da yake tuba zuwa gare sa min ahadikum daga ɗaya daga cikin ku cikin farin cikin da zaka shiga kana ala rahilatihi ya kasance akan taguwarsa bi ardi falatin in zamu tsaya akan ta ko mu yi bayanin ta'un wato ya zo a cikin kunkurmin daji inji malaman zauri fanfalatat minhu sai wannan dabba ta kubce masa ta gudu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu akanta akwai abincinsa da kuma abin shansa fa aita minha sai da yanke kauna daga gare ta fa ata shajaratan ya zo ma wata itsanya fa daja fi zillaha ya kwanta a karkashin wannan bishiyar qad aisa min rahilati ya ɗebe kauna daga wannan taguwar tasa fa bainahu wa kadhalik yana akan haka iz huwa biha qa'ima sai ga ta tsaye inda hu a wajensa fa akhadha bi khitamiha sai ya riki wato abin nan nata akalarta thumma qala sannan ya ce min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki Allahumma anta abdi Allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne ubangijinka kaga wannan ya nuna ashe in mutum ya shiga cikin wani farin ciki ana iya yi masa uzuri in farin cikin ya nisa dan kaga ya ce ma Allah shine bawansa wannan magana kafirci ce amma farin cikin ya wuce iyaka har ya kai shi bai san inda yake ba haka bakin ciki shi ma in ya kai mutum bai san inda yake ba a yi masa hukunci yana daga cikin abin da muke so mutane su fahimci wannan cikin al'amuran su da kyau an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akhta'a min shiddatil farhi yayi kuskure saboda tsananin farin ciki akwai a hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana cikin sahihul Bukhari riwayar da ta zo irin wannan sai ce arji'u ila makani bari in koma zuwa ga wuri na kenan fa anam fa wato fa nama naumatan sai yayi bacci to kaga wannan riwaya ta nuna sai da ma mutumin ya gaji yayi bacci ya san tsammanin ma zai mutu ko daga cikin bacci ya wuce an gane ko akwai riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud an gane akwai riwaya ta Abu Hurairah ita ko tana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo addu'a ba kenan abinda zaka fahimta wannan hadisi akwai riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud akwai riwaya ta Abu Huraira akwai riwaya ta Anas bin Malik riwaya ta Anas bin Malik ita ce ke da addu'a wadda wannan bawa yayi sauran riwayoyin babu wannan addu'a sannan riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud wadda shi sahih bukhari fa nama nawmatan ta nuna mutumin ma sai da ya bacci tana wayana san tsammanin ma zai mutu ina fata an fahimce ni malamai suka ce cikin tuba akwai abubuwa masu ban mamaki amma dai a gurguje mu kawo su daga cikin su nadama dan adam bai da ikon yayi nadama ko ba haka ba to dan me kuma aka ce sai yayi nadama aka ce a in ya tuna girman zunubi da wanda ya saba masa zai yi nadama kina an yi umurce ka kai nadama amma an kalli asbabuha mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma me hukuncin mutumin da ya da awa zuwa ga bata daga baya ko ya san akan bata ne ko kuma ba akan bai san akan bata bane daga bayan musulunta ya zai yi ko mutane sun kafirta malamai suka ce in yayi da'awa gwargwadon hali ya bayyana banna ba matsala fattaqullaha mastata'tum Allah ba zai kama shi ba ina fata an fahimce ni sannan mashayin giya wanda ya sha giya sai ya kai inda bai iya rayuwa sai da giya kuma yana son ya tuba yanzu ya za a yi malamai suka ce to kaga za a yi aka ce za a dubi likitoci an tambaye wani babban malami ya ce to a kalli likitoci an gane ko ibnu abidin da aka zama da tambaya su faɗi daidai abin da yake iya rike masa ransa sauran bayani sai an je wajen Allah saboda ka aka da malin cikin rikici ko kuma wanda ya halba makami makamin nan bayan ya fita kafin ya kai inda zai je sai yake son ya tuba kuma makamin bai isa ba kuma ba zai iya mayar da makamin ba zai iya tuba ko ba zai iya tuba ba misali lokacin da America suka halba makami a Nagasaki da Hiroshima an halba makamin bai kai ba to wanda ya harba wannan makamin yana misali yana son ya tuba to yanzu in ya tuba Allah zai karbi tubansa kafin ya mutu tunda ba a cewa sai ya jira makamin ya sauka sannan ya tuba malamai suka ce in ya tuba Allah zai karbi tubansa tuba na gaskiya don an ce fattaqullaha mastata'tum su ku wadancan wanda ya mutu akan musulunci Allah zai gafarta masa Allah zai taimake mu Tau, waɗannan bayanai ne tuba na ƙarshe kuma idan ba a ga mala'ikin mutuwa ba, da an ga mala'ikin mutuwa, to babu zancen karɓar tuba, walaisati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an da ya ga mala'ikin mutuwa ba za a karba ba don fir'auna ma ya so shi irin wannan dubara hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asaytu qablu wa kuntu min al-mufsidin sannan kuma kafir rana ta fito daga yamma ta fadi gabas kamar da tabbata a cikin hadisi na Abu Hurairah na sahih Bukhari wa sahih Muslim da sauran abin nan ana karɓar tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutukar rana ba ta fito daga yamma ba ta fadi gabas da aka waɗannan abubuwan dole ya kamata a samu da su cikin darasi da mu fahimce su da kyau Allah ya gane da mu Allah ce to annahu man amila minkum su'an bi jahala wato duk wanda ya aikata mummuna daga cikin bi jahalatin ta hanyar jahilci yadda sha'anin yake thumma taba koko akan wauta sannan ya tuba min badihi bayan wannan mummuna wa aslah ya gyara aikin sa wannan ya nuna cewa sai an yi aiki an gane ko wato sai an gyara aslaha ya aikata ba a ce ya gyara ba a'a ya gyara aikinsa gaba daya idan mutumin da yake ba da'iya bane to shikenan ba sai yayi da'awa ba wanda yake da'iya dole sai yayi da'awa shi ko as-salih kamar da muka faɗa da al-muslih akwai bambanci as-salih mutun nagari al-muslih nagari mai son a kawo gyara to mutane ba ruwansu da as-salih ka je kai ta sallah amma in ka ce al-muslih zaka samu matsala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 40 makka amin bai da problem da mutane amma lokacin da ya ce ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu duka an samu matsala da haka kurkace zaka yi aji wallahi sai ka samu matsala sai dai kai hakuri Allah shi ba mu wannan hakuri wa aslah ya gyara malamai suka cewa shi na daga cikin gyara duk abin da zai iya sa ka dawo cikin sabon Allah ka guje shi shi na yana daga cikin gyara domin in ka tuba dan giya ya tuba kuma sai ya je yana zama kusan gidan giya in kamshin ta na tashi wallahi zai koma shi yasa cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahihi Muslim lokacin da wannan mutumin ya kashe ɗari ɗari ba ɗaya yace in taliq ila ardi kaza wa kaza kaje ƙasa ta kaza kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah akwai mutanen da suke bauta ma Allah wala tarji ila ardika kada ka koma zuwa ga ƙasar ka fa innaha ardu su'in wannan ya nuna cewa ƙasa ce mummuna ma'ana in ka koma cikin ta zaka koma cikin sabon Allah akwai abokin da ka sake kulla alaka da shi zaka koma haka mata da ta kulla alaka da mutum zata koma cikin zina da sabon Allah duk mutumin da zai zama to matsala gare ka lokacin da ka san zaka iya komawa cikin aikin sako duk abin da zai sake mayar da kai ka nisance shi ina fata an fahimce ni fa annahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne mai rahama ne Imam Asim da Imam Ibn Amir da Imam Yaqub sun karanta fa annahu da anna kenan malamai suka ce mubtada'un na ko khabar in an ce fa annahu ghafurur rahim dukkan wannan jumla muna iya daukata wato matsayin mubtada kenan fal ghufranu lahu an gane ko sai ta zama to wannan jumla mubtada ce da khabar wadansu malamai suka ce a'a wato shi fa annahu ghafurur rahim za mu hada shi ya koma masdar munsabik sai ya koma wato khabar fa ma'aluhu al-ghufran shi ma'aluhu shine mubtada duk inda ta kai ta kawo wannan jumlar da mubtada da khabar za ta zama to man in ta zamanto mausuliya ce kenan fa annahu ghafurur rahim wannan jumla sai ta zamanto khabar ko kuma ta zamanto jawabu sharti in mun ce man shartiya ce kamar yadda malamai suka faɗa sauran kuma qurra sun karanta fa innahu ghafurur rahim shi Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne mai rahama da inna to in ta zamanto da inna sai ta zamanto jumla ce istina'atiya tana iya komawa mahallul khabar ko ta koma jawabu shar'i ala gafarta mana Allah ce wa kadhalika nufassilu al-ayat wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin wa kadhalika mai jalalain yace kama bayyana ma zukira kama yadda muka bayyana maka abin da ya gabata nufassilul ayati nubayyin muka bayanin ayoyi daki daki na alqur'ani mai girma an gane ko wannan shine abin da malamai suka faɗa anan akwai qira'o'i guda uku akwai qira'a bil ya'i war raf'i ma'ana wa kadhalika an gane ko nufassilul ayati wal yastabina sabilul mujrimina imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu shu'ba sun karanta wal yastabina sabilul mujrimina amma imamu nafi da imamu abu ja'far sun karanta wali tastabina sabilal mujrimina sai zama to an yi masa fatha an gane ko sannan kuma sauran jamhur sun karanta wali tastabina sabilul mujrimina an gane ko to kaga nan akwai matsala ya za a yi wato nan a qira'at babu shakka don ita qira'a ba a kawo ra'ayi cikin ta wa mali qiyasin fil qira'ati madkhalu faduna kama fihi ar-ridha mutakaffila inda imam shatibi qira'a ba ta da ra'ayi haka aka wato haka Allah ya ba jibrilu ita jibrilu haka ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da al'ummar sa in dai riwaya ce mutawatira dan haka kai mai nahau da mai luga in kace akwai kuskure to ka haukace an gane ko baka da hankali ya kamata a neman ma hankali to dan haka in muka kalli wa kadhalika nufassilu ayati wali wato abin nan yastabina sabilul mujrimina kenan yastabini shi as-sabil ya koma muzakkar amma in muka kalli qira'a wa kadhalika nufassilu ayati wali tastabina sabilul mujrimina in yazo fa'ili da ya'un ko da ta'un babu matsala domin as-sabil yastabil ya koma muzakkar tastabil سبيل المجرمين تقوم مؤنث تباب مسألة يذكر ويؤنث أنغانيكو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذه يقوم متي أنغانيكو سننكما وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا كاغا يتخذوه بيتي لا يتخذوها سبيلا با يذكر ويؤنث فأما وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أنغانيكو كما يد إمام نافع يكرن تاد أبو جعفر to sai ya zama to fi'ilin ya wato maf'ulun bihi na at-ta'u tastabina kai annabi ta'ul khitabi ce zaka bayyana ta'ul mudari'a ce wali tastabina sabilul mujrimina nan kuma at-ta'u ta kuma zuwa ga as-sabil domin fi'ili mudari'i yana da harfa guda hudu ko wadanda ake karawa a naiti in ka ce zahaba sai ka ce azhabu nunun nazhabu ya'un yazhabu ta'un tazhabu a naiti kenan to dan haka dai tana ilman tuwa ta'ul khitab ko ko tana ilman tuwa ta'ut ta'nif wanda yake tastabina in ya zama to fa'ili ne Allah ya taimake mu fi'ili na istabana kenan yana daga cikin fi'ilan da suke ɗaukar fuskoki guda wato guda biyu in an ce abana ko an ka ce bayyana ko an ka ce istabana ko an ka ce ta bayyana to duk wannan yana iya zamantowa yana da mas'ulun bihi kuma yana iya zamantowa lazimi fi ille ne guda hudu kamar yadda malamai suka yi bayani wa kadhalika nufassilu al-ayat kama haka muke yin wato bayanin ayoyi daki daki malaman har da alqur'ani suka ce a cikin suratu wato al-an'am nufassilu al-ayati guda aka kawo an gane ko a cikin suratul a'rafi nusarrifu guda aka kawo kenan yanzu nan wa kadhalika nufassilul ayati wali tastabina sabilul mujrimina da ka same shi duk abin da ya saura cikin suratul an'am nusarrifu zaka kawo an gane ko a cikin suratul a'raf in ka kawo nusarrifu wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al ayati liqaumin yashkuruna shi kadai an nusarrifu sai ka riki kenan nan nufassilu daya can kuma nusarrifu daya har da alqur'ani alramma in ka fahimci wannan zai taimake ka an gane ko wa kadhalika nusarrifu al ayat muke yin bayanin ayoyi wato tsari ne na rumuzul hifz da ka'idojin alqur'ani akwai irin wannan ka'ida tsakanin suratul an'am da suratul yusuf wato suratul yusuf da ita da suratul an'am suna da sunayen Allah inda aka jujjuya su ita suratul yusufa duk inda aka zo da suna na alimun da hakimun to alimun yake gabata hakimun ita ko suratul an'ami duk inda suka zo hakimun shi yake gabata alimu kaga wannan zai taimaka ma ko ba haka ba eh wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim sai ka rike yusufa kenan rabbi qad ataytani min al mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة آه توفني مسلما ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم كريك وأنك إذا بتوكي مهرد القرآن وكذلك نصرف الآيات ونفصل الآيات هكذا muke bayanin ayoyi daban-daban walitastabina an gane ko ko wal yastabina sabilu ko sabila hanya al mujrimin mutane waɗanda suke masu laifi akwai rumuzul hifz cikin suratul an abin nan suratul annam waɗanda malaman hadda alqur'ani suke kawo ana kiran su rumuzul hifz an gane ko wato akwai a ilahun ma Allah akwai a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah sai malamai suka to ya za a yi da wannan sai su rikitar da hafijin alqur'ani sai malaman har da suka ce in ka zo ka ce ba ba ka ta ku ka riƙe ba ba in mun ce ba ba yayi ko a ta ku shikenan na farko ba bal bal hum qaumun ya'dilun na biyu bal aktharuhum la ya'lamun na uku qa qalilan ma tadhakkaru na uku ta ta'ala Allah amma yushrikun nabiyar qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kai kokari ka rike su wa kadhalika nufassilu al-ayat kama haka muke bayanin ayoyi walitastabina sabilul mujrimin saboda wato hanyar mujrimai ta bayyana sabilul mujrimin ai hanyar mujrimai ba guda bace ko hanyoyi ne daban-daban to me yasa aka ce sabilul mujrimin ba a ce subula ba sai aka ce a'a in an yi idafan mufrad zuwa ga ma'rifa ya koma min ya koma jam'i wadansu malamai suka ce kai ko hanyar mujrimai aka ce babu matsala don al-kufru millatun wahida shirka ko na wace dubbai miliyoyi duk kafirci ne musulunci shine ke koce guda shine yake wato bangare guda ko ba haka ba to dan haka waɗansu malamai suka ce to ai ya kamata a ce wa kadhalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimina wa sabilul mu'minina ko ba haka ba sai ba a kawo shi ba waɗansu malamai suka ce a mahzufun ne domin Allah yana kawo ɗaya wani lokaci ba zai ka ɗaya ko ɗayan kishoyi ba walahu ma sakana fil layli an gane ko wan nahari wa huwa samiul alim kaga walahu ma sakana fil layl wan nahari wa huwa samiul alim lahu ga Allah ne ma sakana an gane ko fil layl wan nahari ai wa ma taharraka fil layl wan nahari an gane ko wa ja'ala lakum sarabila taqikum al harra ai wa sarabila taqikum ba'sakum ai al harra wal bard ina fata kun fahimce ni to shi yasa ba a kawo sabilul mu'mina waɗansu malamai suka ce a'a duk lokacin da aka yi bayanin hanya almujrimina to hanyar mu'minnai za ta bayyana domin fa bi diddiha tatabayyanul ashiya'u ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan hanya hadisin Abu Huraira wanda yake na cikin Mustadrak na Imam al-Hakim Imam Malik ya kawo shi musallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce taraktu fikum shay'ain na bar abu guda biyu lan tadillu ba'dahuma ba za ku bace bayan su ba kitaballahi wa sunnat nabiyyi littafin Allah da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wali tastabina sabilul mujrimin ga hanyar da za a bi hanyar mujrimai ta bayyana an gane ko a bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta Jabir dan Abdullah kuma wato da riwaya ta Abu Dharr da Zaid ibn al-Arqam da Huzaifa dan Asidin tana cikin sunan Tirmidhi da Imam al-Hakim da Imam an-Nisa'i da Imam al-Tabrani ya kawo shi a cikin littafansa al-Ma'ajim guda uku Mu'jam al-Awsat da Mu'jam al-Saghir da Mu'jam al-Kabir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kitaballahi wa itrati littafin Allah da iyalan gidana to da waɗannan riwayoyin ne in shi'a suke labewa sai su kasar da mutane an gane ko nan da yace kitaballahi wa itrati littafin Allah da mutanen gidana ba yana nufin a rike su ba domin addini ya riga ya cika al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin a rike su a mutunta su ko da bayan mutuwarsa an gane ko wannan shiri abin nufi domin da zaka ce haka nan sai ka kafa masa hujja akwai hadisi na Irbadu dan Sariya wanda yana cikin sunan Tirmidhi Abu Dawud ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa alaihi bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin bayan yayi wannan wato khutba wannan riwaya haka ta zo akwai riwaya ta Imam al-Hakim da Ibn Majah da Imam al-Baihaqi da Imam al-Tabrani ya kawo cikin Awsat da al-Kabir Imam Ahmad ya kawo wannan riwaya da Imam ad-Darimi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin to sunnati yace abi sunnata wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ba wai yana nufin sun zo da wata sunna ba bayan mutuwarsa da wannan za a yi musu raddi saboda in ba haka ba za ka iske akwai matsala ibn al-asir a cikin jami'ar usul ya kawo wannan imamu suyuti fil jami'il kabir wanda shine ɗaya daga cikin manya-manyan littafan hadisi na duniya in ka fahimce shi an tantance hadisansa dubban hadisai ne ke ciki an gane ko wato ya kawo wannan fa alaikum kenan fa alaikum nan shi ko ma za ta amurhu fa alaihi bi sunnati dan ka fahimci lafazin hadisin wali tastabina sabilul mujrimin hanyar mujrimai ta bayyana an gane ko da haka in ta bayyana hanyar wato masu kyau wato Allah ya gabatar da me yasa Allah bai kawo hanyar masu imani ba sai ka ta wadanda ba su da imani sai aka ce a'a saboda sharri in an san shi nisan su sar za a yi ko ba haka nan bane akwai hadisi na Hudhaifa ibn al-Yaman yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim yace kana nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khair mutane suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alkhair wa kuntu as'aluhu anil shar ni kuma ina tambayar sa sharri makhafata an yudrikani don jin tsoron ka sharri ya kama ni kaga ashe Hudhaifa shi tana da wani fiqh wanda ya saba da sauran mutane wato a inda ya karkata akwai hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda yana cikin sunan Nisa'i wato al-kubra sannan kuma Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin al-Mustadrak Imam al-Bazzar ya kawo shi Abu Dawud at-Tayalisi ya kawo shi ba wancan Abu Dawud ba mai sunan akwai Imam Ahmad shi ma ya kawo cikin Musnad Imam Shashi ya kawo shi a cikin Musnad nashi wannan lafazi kuma na Imam Ahmad yadda za a gane hanyar mutanen da suke ba akan gaskiya ba Ibn Mas'ud yace khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna zane thumma qala yace hadha sabilullah wannan hanya Allah ce bi kakiya thumma khatta an yaminihi wa shimalihi sannan yayi zane akan daman wannan khattin da kuma hagunsa ثم قال هذه السبل yace waɗannan hanyoyi ne wa laysa fiha sabilun illa alayhi shaytan babu wata hanya face akwai shaytani akan ta yad'u ilai wanda yake kira zuwa ga shi as-sabil ko yake kira zuwa gare ta thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili kaga yana daga cikin yadda sabilul mujrimina za ta bayyana a ƙarshe sai hadisi da zamu kawo na Auf dan Malik wanda yana cikin sunan Ibn Majah Imamul Lalaka'i ya kawo shi a cikin sharh sunna Imamul Lalaka'i yana da littafin aqida babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa yahudawa sun rabu 73 fawahidatun fil janna guda za ta shiga aljanna wa 70 fil nar guda za ta shiga wuta waftaraqat an-nasara ala 72 firqa nasaru sun kasu kristoci kenan kashi 72 fawahidatun fil janna guda cikin aljanna wa 71 fil nar 71 cikin wuta والذي نفسي بيده نارن إذا وند رايوات تكي أهنوسا لتفترقن أمتي على 73 فرقة الأمة تذات ربو سبعين أكو فواحدة في الجنة بداتنا الجنة وثنتين وسبعين في النار saba'in da biyu suna cikin wuta Allah shi muna tsari sai aka tambaye shi kenan ya za a yi su bayyana qila ya rasulullahi man hum aka ce wane ne su qala aljama'atu yace aljama'a a riwaya ta abi huraira da riwaya ta muawiya radiyallahu anhu abin abi sufyan da riwaya ta abdullahi dan amr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma ana alaihi wa ashabi abin da nake akan sa da ni sahabbaina akwai riwaya ta imamul hakim ta zo ma ana alaihi al-yawm wa ashabi ya kawo al-yawm saboda wani zai ga bai abin nan ba to dan haka dai a takaice wannan ya nuna abin da manzo yake akan shi shine al-jama'a ko da mutum guda ne katal yake akan al-qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih shine al-jama'a kan wani ya labe ya ce a'a ai abin da ake nufi shine al-jama'a a'a aljama'an nan ana nufin wato jama'a waɗanda suke akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan shi kada ka je ka yi tafsiri akan irin abin da ranka ya baka mun fahimci wannan to wannan hadisi yana da iskali iskalin da ke cikin wannan hadisi yana da yawa malamai sun yi bayani akan waɗansu abubuwa suka ce na farko sanadin wannan hadisi ingantacce ne babu waɗansu suna cewa hadisin bai inganta ba gaskiya bane na biyu an yi sabani akan adadin nan da yace 70 70 shin ana nufin za su haɗu 73 dan yanzu za a ga rabuwar za ta kai 73 shin har waɗanda sun kai iddia'in su musulmi ne ba musulmi bane ko waɗanda suke iddia'in su musulmai ne shine 73 waɗansu sun ɗauke shi daga cikin almutashaba sannan me yake nufi da tafsari kanna ummati shin ummatul da'wa ko ummatul ijaba in an ce ummatul da'wa ai babu matsala da an kace finna amma an kace ummatul ijaba to wannan shine ake samun matsala domin da an kace finna kenan in ummatul ijaba ake nufi wanda sun ka karba masa kenan wadansu sai an babbaka su cikin wuta wadanda za a babbaka wa ne Allah shi mu tsari daga cikin su sannan kuma wannan ba yana nuna cewa ba za a yi sabani tsakanin musulmi ba a'a aqida ita ce babu sabani akan ta amma sabani cikin fiqhu wannan abu da babu matsala akan sa domin za a yi sabanin wato sai an yi sabani dole annabi Sulaiman da annabi Dawud sun yi sabani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ba kowane da ilimi ko ba haka ba wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidina fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma da haka ka a ce wannan ba zai samu samu sabani ba dan muna ahli sunna a cikin hukumce ku za a samu sabani kawai ne ke wayo ma ya bannata ka وكذلك نفصل الآيات كما هكا مكي بيان آيوي أنغاني كو ولتستبين سبيل المجرمين ما لم يسوك تي اللام لام التعليل إلا النوص قدر تباينتا أي نفصل الآيات أنغاني ولتستبين سبيل المجرمين فصلنا ذلك التفصيل waɗansu malamai suka ce a'a kina muka yi wannan tafsiri illa tana gabanta wa kadhalika nufassilu al-ayat wa li yadhhara al-haqqa ko ko wa li nubayyana lakum wa li tastabina sabilul mujrimin mun yi wannan don gaskiya ta bayyana ko ko don saboda wato mu yi muku bayanin hanya ta gaskiya da ta ƙarya don saboda kuma hanyar mujrimai ta bayyana malaman alqur'ani suke cewa malaman har da da kuma malaman tafsirul mawdu'i suke cewa kalima ta al-mujrimin wadda wato jam'u tashihi na jam'u muzakkarus salim domin in suna ya zamanto sifa ne ko alam ana masa jam'u muzakkarus salim in ba haka ba ya zama mulhaq bi jam'u muzakkarus salim ya zama riskar da shi aka yi a cikin lugha ana cewa wato jarama ana cewa kuma ajrama amma a alqur'ani ajrama ne amfani bai ce jarama ba kenan aljarimu mai laifi almujrimu mai laifi wancan sulasi ne wancan kuma ruba'i ne sai malaman hadda suka ce wannan kalma ta zo su 20 kusan su 20 a cikin alqur'ani ta almujrimun su kuma malaman tafsirul mawdu'i suka ce to duk da haka a tattaro kalmomin sai a samu almawdu'ul qur'ani yanzu a baka kalma ta almujrim a ce kai bayanin ta a cikin alqur'ani sai ka dauko inda ta zo ka kalli sifofin waɗanda suke aikata aikin ka ga menene laifin su ko ina inda ka hada ayoyin sai ka samu wata ma'ana misali anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimina kaga wannan ya nuna ba a mayar da azaba Allah ga mujrimai kaga ka samu wata ma'ana a cikin suratu yusuf yace wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimina an'amuhu suratu yusuf na sannan kuma mujriman na Allah ce innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat kaga nan an nuna cewa ba ba daukakar da ibadar su kuma ba a karba sannan annabi lutu da kinkin kissar sa Allah ya ce wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimina kaga ashe mujrimai tana yi musu mataran ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratul naml yace fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimina siru fil ardi kenan suna daga cikin waɗanda ake zuwa akan li abin da suka aika aikata a cikin suratul yunus Allah ce laqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wama kanu liyu'minu kadhalika najzi alqawmal mujrimin ko ba haka ba sannan su ne mafi zalunci wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu almujrimuna ba za su nasara ba a Allah ce ranar tashin alkiyama za a daure su wa taral mujrimina yawma idhin muqarrarina fil asfar an samu su imani ba zai shiga cikin zukatansu ba kafirci ne ke shiga kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimina ko ba haka ba a cikin su ara'i yazo madi kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimina ranar tashin alkiyama za su yi kuka wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi suna cewa ya wailatana sannan kuma za a tayar da su idanunsu sun zamanto wato buloli ido ko ba haka ba yawma yunfakhu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa sannan su ne makiya annabawa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina sannan babu wanda fi su zalunci Allah kuma zai musu intiqami azaba wa man azlamu mimman fukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun cikin suratu wato as-sajda sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa adawa sun zamanto mujrimai an dammara su an yi kata-kata da su an ragargaza su to dammiru كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ما كو بس إتتي وتجهنم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون سنة سنة تكين جرمان كي إن المجرمين في ضلال وسعر سنة تكين بطع sannan kuma Allah ya bada labari na tashin alkiyama za a tambayi ɗan aljanna za su tambayi juna an gane ko wato ma salaka wato anil mujrimina ma salakakum fi saqar to da haka dai mujriman nan za su shiga cikin wutar sakar malamai suka cewa duk inda ta zo tana nufin kafirci to wanga mawdu'i ne na sunayen su to amma a alqur'anin ce za ka yi ce kaga ga ayyukan su innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakuna wa idza marru bihim yataghamazuna wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalluna an gane ko sannan Allah ya faɗi cewa mai laifi na tashi alƙiyama kafiri ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lawa Allah shi muna tsari da lawa da kowace irin wuta ba dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh